mai sauraro a kan mita 88.5 da laifin mu da zamani sunana abba isa muhammad ɗauke da rahoton yadda dubun wasu mutane da ake zargi suna amfani da baburan adaidaita sau ta hanyar wato tukaci da kuma zaman mutum biyu a baya bayan kuma sun ɗauki fasinja su sun tale masa wayar su ta hannu su kuma bayyana masa cewar inda ya safa ba nan suka yi ba wanda dubun waɗannan mutane ta cika mako guda da ɗauke wayar wani matashi a nan yankin wato malam katu da ke karamar hukumar nasarawa a nan jihar kano har ma kuma ya sake yin arba da su lokacin da yake tafiya tare da wani abokinsa ya kuma nemi ɗaukin mutanen da suke wannan guri tare da danƙe waɗannan mutane da ake zargi suna amfani da baburin adadi sau biyu kuma su zauna a baya a matsayin fasinja domin ɗaukewa mutane wayoyinsu na hannu har ma kuma mun zanta da waɗanda ake zargin ɗaya bayan ɗaya da shi kansa wanda ya yi ƙorafin gami da mai magana da yawurin jan 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa wanda ya ba da shawarwari bayan bayyana matakin da za su ɗauka.
ya sunanka bashir sani to mene ne ya faru shiga mashin wanne ya shiga mashin shi ne muka ɗauki wayar kamar ya kuka ɗauki wayar wayar ta wayar ta muka ɗauka ya aka ya kuka ɗauki wayar da ya shigo mashin ne shi ne muka ɗauki wayar sa da kai na ya hau wallahi ban san wurin ba wai wayar ta sa a jihun gaba take ko da gefe ba zan iya tunawa ba wallahi dan wace na- iri ce wayar wallahi ban san wani iri ba cewa yi ku ɗauka ku riƙe mai a haba ne to ne zai kawo kayan wani kuma gurin ku ɗaukan masa aka yi kawai kamar tsawon wani lokaci kuna irin wannan abu a ni ban daɗe ba ma da na dawo daga na fita daga rashin lafiya to ai zargin da ake yi ma abin da ya fito da ku kenan kuka gamu da shi a yau kwana nawa da ɗaukan mai wayar wallahi ba na iya cewa ba kana shan wani abu ne ina shan me kake sha me nake sha ina shan magani ne magani wanne iri HIV shi yasa kake ɗaukan wayar koko a to yanzu me za ka ci ubangiji Allah ya shirye mu in kun ɗauka ya kuke da ita sayarwa muke to baka jin shi ba zuwa iya nemi gumin sau ta ya siya hakan in kai aka ɗauke waya za ka ci ba da ni.
to yanzu me kake roƙo a gusa Allah ya shirye mu ina waya take wayar yanzu dai muna yi yanzu za a iya samu wayar ne ta shi nawa kuka sai da ita wallahi ne na manta wallahi ya sunanka sunana Furaz mazaunin wacce unguwa ne na brigade za ka yi shekara nawa a duniya eto zan kai shekara 60 haka to mene ne ya faru eto ni ina cikin babur ne waɗannan bayan Allah shine yake tare da su nake ni kuma ba tare da su nake ba daga ina suka ɗauko ka ni sun ɗauko ni daga nan bakin bata zan sauka a nan da zan shiga kasuwa shine sai wannan ya ce to ka ganni ne a ciki sai ya ce a'a bai ganni ba shi kuma wannan ya ce min wai ai duk tare da su nake shi wa kenan wannan wannan mai jan babur ni Ya kuma ba tare da sunansa?
su nake ba ban san sunansa ba shi zai faɗa maka sunansa to a ina kuka haɗu da shi eh ni babur na hau a nan bata eh babur na hau a nan bata zai sauke ni nan kamfanin biro amma shi ya ce ya san ka kuma tare kuke a'a ni sani da yamin wannan wallahi bai sani ba kawai sharri ne aka yi mu shi dan adai sau dan wacce unguwa ne wallahi ban san a inda yake ba wallahi ka ji na ce ma wallahi wallahi tun daga wannan bawan Allah na ce ya gane ya ce bai ganni ba na ce to ni ba tare da su nake ba dan na ɗauko hamsin ma zan bashi ya ce a'a ai dole sai an zo da ni shi mutumin me aka ɗaukan ma wallahi ni ban san abin da ya haɗa su ba ka ji na ce ma wallahi wallahi in na sani zan faɗa maka nan ne a gaban ajiyunka kuɗina ne wannan wacce sana'a kake yi waye ni direban babban mota ne amma ga alamu nan na yan hamsin hamsin ne a'a wannan canji ne aka bani ka gani shi dan adai sau ne baka a'a ba shi yaban ba na yi ne don in bayi kuɗin sa nan saura ɗari hudu da hamsin saboda ba na so in na hau babur in tsaya ana neman canji in na baya hamsin ɗin su sauka zan shi kuma wancan mutum me alaka ku da shi wallahi ni ba abin da ya haɗa ni da shi idan kuma aka bincika aka gano kuna da alaka to zan ce masu wannan ne kan faɗa ma abin da ban sani ba a ai wai misali yanzu A, kuma ai, idan ba zan- bincike ya nuna kuna da alaka Yawwa, ba zan faɗa maka ba in na faɗa maka na yi ƙarya wai kadda ka bai kuma ka dawo ka ci tare a to ya zan yi in faɗi wannan abu ba zan faɗa ba ai
ya sunanka rubuci ta namun tun wata sana'a kake yi ni da adai da sau ne kai ja to menene ya faru eh to ni daman can ina nan na jan adai da sau na bayan kimanin wata ɗaya nake jan waɗannan mutanen waɗannan mutane waɗannan masu yi ɗaukar wayar dawa dawa kenan da ah, wannan ah, aminu da malam siraju a ina kuka haɗu da su ni na haɗu da su ne a nan zai sabon gari na haɗu da su a zai sabon gari tsawon wani lokaci kuka haɗu wata wata bai fi wata ɗaya ma ni da haɗuwa na da su gaba ki ɗaya to ta yaya aka kuka haɗu eh farko dai ɗauka um, a da sabu na shigo na kawo fasinja na sauke sai suka kira na sai na ɗauke su da na ɗauke su sai na kai su tashar kuka daga tashar kuka sai suka ce mutu tun da haka ne suka ɗauko ɗari biyar suka fuska tun da haka ne gobe ma ka zo ka ɗinga ɗaukan mu kana kawo mu sai mu ɗanga maka alheri to daga haka da haka ne kuma dai dai Allah ya kuma zuciyar ta dai kuma aka suka rinjaye ni har na kuma Allah kamar ya suka rinjaye ka kamar yadda suka rinjaye ne suka ɗanga ɗaukar yar dubu ɗaya dubu ɗaya dubu ɗaya ɗaya da ɗari biyar su bani da haka da haka kuma su ce in ɗauka an kai su to kuma shi ne ta dalilin kenan har ni ma dai zai faɗa wannan harka ta ce wace harka ce harka a dizin wayoyi na ɗaukan wayoyin mutane kamar kullum kuke fita ko ko kuna ware wasu ranaku ba kullum ba ne saboda ni na ɗan kwanakin nan duk na kwanta a gida ma na zai lafiya a shago kullum ina zaune ko na ban da lafiya a kiyasi wayoyi nawa kuka ɗauka na mutane eh to gaskiya ni dai wanda na sani da ni dai gaskiya ina jin ba su su kwa wanda na sani ni dai kuma ciki na ni dai wanda na sani dan ni dai abin da aka tambaye shi nake faɗa abin da na sani shi nake faɗa ba na kokorin maganar abin da ban san da shi ba in kara abin da na sani zan faɗe shi tsakanin na da Allah shi wannan ya ce kamar ma kazafi kai masa eh to wa shi dai ya zai ce kasafi shakanin shi mutum kowa da irin yanayin rayuwar shi da irin maganganun shi suke ko ba haka ba ni kuma a matsayina wanda na san abu ya riga ya faru da ni na faɗa hannun hukuma to duk ko ne ka ga ina so kan na wahalar da kaina ni ma to kan na wahalar da hukuma ya san sunan ka shi wancan din eh ba wanda bai san sunana ba to amma ya nuna kamar bai san sunan naka bai aka kai ka san nasa to ai shi ne shi da yanzu kamar shi da ya ce bai san sunana ba ina ganin kamar shi ne ya kamata kamar tambayar da ya aka yi zai faɗi wannan magana wai shi ya ce ya san sunan Eh, to ka amma ai yanzu ya ji na faɗi sunana kaga zai ce ya fi san sunana yawwa yanzu da ya ji na faɗa zai ce ya san sunana amma ni ban san sunansa ba anya ko za a yadda da wannan magana to ai mai gida an ce duk wanda ka gani da wannan dai to ya lankwasa don me rayuwa ka gani ni ai kuma wannan ba ga zan eh iya- wannan din furfura ba zan yi ƙarya ba wacce ike na san kaza yawwa ita mai ce ce kazzab eh to ai na san ƙarya zagin Allah ne ni kuma ba zan zagi mahalicci na ba yawwa wai yanzu misali idan kaga an ce ga wayar ka ita ce aka dauki ya zaka ji a wallahi ko kwabo biyar ne wallahi ba zan ji daɗi ba tunda ni ban taɓa ɗaukawa wani kwandalarsa ba na rantse da wanda ya busa min nan ai ba magana kuɗi ake yi, magana A'a kadara wai ko kadara ce ma ni bare ma ta kai ga in samu abin da zan ɗaukawa wani yanzu ya aka yi kuka zo hannu eh to ni yanzu lafi na tafi na ji na yi gyare gyaren washin ɗina saboda yana da matsala to wannan da muka yi ma yana da matsala saboda wanda muka tuta da su ma har suke cewa burɗin ya yake ba haka na ce baya baya da lafiya saboda yanzu na ji na yi gyare gyare to sai ba kai kuma wannan- tunanin dubun ku za ta iya cika ba eh to ai shi ta rayuwa duk mutumin da yace zai faɗa mummunan hanya ina ganin cewa wata ran dole tukun shi za ta komin daɗewa ai ni dai a tunanin da nake yi yanzu riba ka ci ko faduwa a baya ne ba riba sai dai baya faduwa ne wannan a maimakon a ce mutum ya ci gaba yana yin aikata abubuwa na alheri wanda jama'a al'umma musulmi za su dinga jin daɗi suna ta yi farin cikin abin da yake yi sai zaman to mutum zai dinga aikata abubuwa irin na shiririta wanda
menene suna Dulbasid Abubakar to menene ya faru na fito daga filazan mu nan Malam Katu ina jiran a daidaita sau sai na suna zuwa wucewa sai na ce ka buga ina shiwa ka buga sai suka tsaya su biyu a cikin a daidaita sau sai kuma direba suna tsayawa sai na shiga da na shiga muna tafiya tun ka muna zuwa ƙarshen titin daidai Royal Tropicana inda aka rubuce shi zai yi kwana ya yi isyaka rabiu sai suka ce ya zai canza musu hanya su suwa ke su waɗannan mutane sai suka ce ya zai canza musu hanya sai ya ce ba ƙofar nasara kuka ce ba sai suka ce a su ba ƙofar nasara suka ce ba asibitin nasarawa suka ce kawai sai ya koma ɗaya hannun sai ya kwana yana yin kwana sai ya sauke ne ce in yi haƙuri sai na ɗauki kayana da yake cikin adaidaita sau ɗayan da yake can ƙarshe yau ban gan shi ba a cikinsu shine har da saurin ma miƙo mini ma kayan da yake baya suna tafiya ina ɗan yin tafiya kaɗan sai na ji ba waya na to na yi tunanin ma ko na bar ta a shago shi yasa ban yi saurin bin su ba wai wane ne ya zauna a kusa da kai wannan ne ya zauna a kusa da ni shi wannan mutum shi ya zauna a kusa da ni to kawai shi kenan ni da na ji ban ji waya ba haka na din fara tunanin ma ko a can kasuwa na barta to sai dai na kira yaro na na ce lalle ya dawo a bude shago in duba ko waya na tana nan muka Yanzu- dawo waya ba ta nan ya aka yi su ka gane su yanzu kawai ina tsaye dama ni na riga dan a ranar ma na ga a daidaita sau mai kusan irin shi dan a ranar har na bi shi sai na ga ba su bane to amma na riga da na gane mutumin da yake ciki wanda ya zauna kusa da ni da shi kansa a daidaita sauyin na shaida shi to yau ina tsaye kawai sai na gansu ina ganin su kwai yaro na da ma wani akan mashin din su za su tafi gida ne maza na ce sauke ya maza ya kunna mashin mu je waccan ne barayin waya na kawai muna zuwa sai muka riske su muka tsaye da su Yanzu ina wayar?
yanzu wayar ba a san tana wurin wa ba a cikin su me kake bukata yanzu ina bukatan wayana da kuma ya kamata hukuma ta yi duk abin da ya kamata a kan magance irin wannan abubuwa yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ma tun farko na kasa hakuri na ɗauko waya na a yi tracking ba dan ma ni waya na a lokacin ma wai ta dawo hannuna ba mutanen da su zo hannu ya zama na in to Allah da ikonsa dai yau sati ɗaya cir da sace wayan nan sai gashi Allah ya haɗa ni da su ba wani abu da ya biyo baya na ko a taɓa kuɗin ka na asusu ko na abu Eh kuma da dama a ranar na yi sauri tun a daren tun kafin ma dare dai don wurin yanzu na riga ma na kirawo waya na sa na dan biyu hanyoyin da zan bi wurin rufe account dina na rufe account dina to sai kuma sim dina shi ma washe gari da sassafe ne maza na je MTN office na je na yi swafin din layuka na to a swafin ma da na yi suna yin swafin suka ce amma an ci mun ma bashi hannun naira dubu uku da ɗari biyar a layi na to kai ka ji ya ce an ci bashin dubu uku waye ci bashin
Ke? Ban sani ba.
to ya aka yi aka ciyo bashin Allah ban sani ba.
to kakakin da na yan sanda jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ga waɗannan mutane da ake zargi suna amfani da baburan adaidaita sau suna sacewa mutane waya idan sun ɗauki fasinja gashi sun shigo hannun ku ta yaya aka aka samu wannan nasara ba matakin da za ku ɗauka To alhamdulillahi lokacin da shi ya shigar da korafi mai waya ya ba mu duk bayanan da ya kamata kuma mun fara bibiya a hankali. Haka zalika kuma muka ƙara cewa to tunda ya san waɗanda ya hau dai sun sai sa ido wanda a cikin ikon Allah yana sa ido din sai Allah ya sa kuma ga su. Su din ne dai da mai jin a dai sun da shi wannan ɗayan da kake gani suna tare wanda yana ganin su ya yi kokari ya kira mutane suka rike su. Ba su ɗauki doka a hannu ba suka yi yunkuri suka tattaro su sai ga sun tusuke su da a dai sun da su gaba ɗaya har hedikwatar 'yan sanda da ke banfai.
guda daga cikinsu ya ce kamar direban adaidaita sau mai kawai kalamin shari'a to ai ya gane su gaba daya kuma dama ya ce da mai adai sun su biyun ya nuna su a ciki ɗaya ne aka samu ƙari a cikin su na uku to dukan su dai yanzu suna banfai kuma za a mai da su police station ta yankin inda abin ya faru domin a gudanar da bincike na kwakwafa kai sannan kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu tun daga tambayoyi da aka yi musu shi kansa wanda ya saci waya ya tabbatar da cewa shi ya sace saboda haka za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin al'umma musamman masu shiga ababen hawa na haya da suna kula da aljihunsu suna kula da dukiyoyinsu musamman irin waɗannan adaye sau da ake shiga na farko kafin ka shiga ka kalli irin mutanen da suke ciki Ai, duk wata kila- da yake cewa duk da yake cewa wannan kana kallon su ba ba za ka yi musu zargi sun yi kama da yan dama ba to duk da haka dai ana kula sosai in ka shiga adaye sau masu sa waya a aljihun gefe a nan suka fi sa hannu su sun kume ta saboda haka sai a kula sosai a sa ido duk wanda kaga ka hawa adaye sau sai ya fara maka inda indan ba fa can zan je ba to ka tsaya ka duba sosai saboda haka in har muka kula muka kiyaye muka sa ido insha Allah inda suka yi tashi yunkurin yi za su zo hannu Ah, hukumar yan sanda ta jihar Kano ba ta tsaya a baya ba an ba da umarni an ƙara faɗa da sintiri lungu da sako a cikin jihar Kano kuma kawai shawara ga irin masu wannan ma kawai ba su daina kawai idan mutum ya ce fa ba zai daina ba to ko shaka ba zai zo hannun jami'an tsaro kuma idan ya zo hannun jami'an tsaro mu fa za mu yi abin da ya kamata za mu tattara bayanai mu gudanar da bincike sannan mu gurfanar a gaban kotu domin a yi hukunci sunana bai isa mamma da kan mita 88.5 da laifin mare zamani sai kun sake jina a nan gaba